أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تعمرنا وزادهم نفورا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نقول الله يقول منا ونن رانا تا yau yaushe yau asabar a 27 ga watan a ga watan ramadan hijiran shugaba annu muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da a shida ga watan hudu 2024 miladiyan annabi isa alaihi salam yadda muka saba a ƙarshe mu muke karanta tambaya to amma sabila da yau shine kaman jajibera na karatunmu gobe dani hatima a sai kuma tsawon rai in allah ubangiji ya kai mu da rai da lafiya amma muna fatan Allah zai ba mu shekaru masu yawa mu ta faɗan manzan Allah muna jin daɗi muna masa salati muna zikirin Allah muna kuma karanta Qur'ani insha Allah kuma Allah ya karɓe mu to Allah ya haɗa mu da masoyin mu annabi Muhammadu da kuma da aka yi sa yau da mu fara karanta tambaya kafin wato mu karanta wasu ayoyi na alkur'ani wanda gobe kuma muna so mu je mu tsaya ne akan suratu shure wanda duk shekara muna yin izu uku ne to amma muka je makaranta muka tsaya akan suratu shure to mun tsaya a nisfi kenan bana izu biyu da rabi kenan muka yi su ma din Allah ya sanya albarka abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure kuma Allah ya yi sai a karanta tambaya
Na'am alhamdulillah assalamu alaikum wa rahmatullah shi Allah ya kara lafiya da nisan kwana ne albarka dan asabe Muhammad Kirba Jadi yana tambaya shehu shin ya halatta a ba ma wanda ba musulmi ba zakka
na wani dan uwa ya tambaya ya ce ya halatta a ba mu wanda ba musulmi ba zakka eh akwai wayanda ake ba su zakka ba musulmai ba kamar yadda ƙur'ani da ya jero sinfi guda takwas da ake bada zakka na masadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilin alaiha wa bin sabili wasailin da shauran su da Allah yake wal muwallafat qulubuhum wa fir riqabi wal garimina wa fi sabilillahi wa bin sabili faridatan min Allah ko haka Allah ya fara yace yace wal muwallafat qulubuhum da Allah yace ana bada zakka ne miskinai da talakawa da bayi da wanda ake bin su bashi da ɗan tafarki wanda guziri ya yanke masa sai ya ce wal muwallafati qulubu da wanda ake rarrashin zuciyarsu wanda ana ganin da su iya shiga musulunci kamar wanda ana ganin kafirin da yana yabon musulunci aini bai ɗauki musulunci da gaba ba yana da kyakkyawan fahimta da musulmai da musulunci to wannan da iya dinga ba su zakka dan a rarrashi zuciyarsu har ya kai masu karɓi musulunci din wannan da ya amma in dai wanda ya zare kan sakalinsa na gaba da zagin musulunci bai halatta ba shi zakka ba
shi Allah ya saka da alkhairi mai tambaya na gaba tambaya ne da ya shafi iyaye mata shau ina hukuncin macen da take rage kuɗin cefane don ta sayi wani abu da ya shafi ko ta sayi fili ko mashin wanda za ta dinga neman kuɗi da shi da dai sauran abubuwa kuma ya hukuncin ta shau in bata tuba ba
na matar da take rage kuɗin cefane don ta sayi mashin kuma idan ta sayi wani fili ko mashin ko da wasu ba haka haka Eh.
kuma ya zo shau na'am eh na'am
da gaskiya nan bai halatta ba gara ma gara misali da matanmu wasu daga ciki suna da kyakkyawan zuciya ganin kuɗin ya yi yawa ne na cefanan sai suke rage wani abu misali in naira ɗari ne sai suka ga naira tamanin ma ko saba'in is okay dai kuma ba wani ƙoro ba wani abin nan kuma abinci mai kyau sai suna ajiye talatin talatin ɗin misali da har aka sai wani abun a zo a gani to da hei a bawa mai gidan ne a ce a cikin abun miya ne muke ragewa har muka sayi wannan domin mu dinga neman wani abu da shi amma naka ne in kuma ka ce ka bani to dan su haka amma in kuma ka ban ba to wannan dai naka ne to da haka ne ma wannan ya halatta kamar yadda a cikin karatun mu lallan Allah ya kai mu Allah yana a cikin karatun na nan gaba yau da dani yadda Allah yake maganar mu'mine idan su ciyar alladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yuqtiru wa kana bayna zalika qawama yawa to in dai ya zama ba da abin ya akwai almubazzaranci ne su kunsa daidaita to wannan ba laifi amma dan ta sayi wani abu na neman kuɗi makanta wannan bai halatta ba shau na makomanta in bata tuba ba
To, makomantan ba ta tuba ba shi ne tana cin haram, kuma Allah zai iya azabta ta akan haka har sai shi mai gida ya ce ya yafi.
Alhamdulillah shi Allah ya kara lafiya da nisan kwana. Shehu mai tambaya na gaba tambaya ne da ya shafi yan uwa Tijjanawa. Shehu ya ake niyyar zikirin Juma'a lazimi da wazifa.
Na. To zikirin Juma'a ana yin sasaki sau ɗaya ne. Shi kuma an zo mutum da ce ya ɗaura niyyar zikirin Juma'a. Inda larabci ne ce na wanki tilawatar tilawatar zikirin Juma'a ce. don ita tilawa ne ba sakara ba ne iya abin da kai ne ka tsaya ra'asan ne da kayi ba lissafi ya sa ka kira ta tilawata amma kaga shi ne takara yana tsayuwa kan izifi kan kaza kan kaza amma shi tilawa iya yanda kai ne kawai ka tsaya shi kenan da dai haka za ka yi ce na ɗaura niyan da waiki tilawata zikirin juma'ati ta'abbudan lillahi ittida'an bi shaykh Ahmad Tijani radiyallahu anhu na ɗaura niyan zikirin juma'a dan bauta wa Allah koyi da Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu kuma ita zikirin juma'a ba adadi ake yi zuwa faduwar rana ne shi yasa da da ka shigo kana zama sai aka yi la ilaha illallah guda ɗaya da kai sai aka dakata ka samu zikirin juma'a an gane in ma biyar aka yi da kai ka samu zikirin juma'a ba maganan cikowa irin na wazifa abin da aka wuce da kai ka ciko zikirin juma'a da menene lazimin safe yadda ake yin sa da na yamma duk iri ɗaya ne abin da ya bambanta su niyya kamar yadda abin da ya bambanta sallar azhar da la'asar ai niyya ne amma duka kaifiyan su iri ɗaya ne sai lokaci su da haka lazimin safe in mutum da yi ya ce na ɗaura niyyan lazimin safe don bauta wa Allah ko ya ga shehu tijani kuma zai karanta fatiha an so an so ya karanta fatiha tukunne ya fara istighfari astaghfirullah astaghfirullah da kowane siga ita lazimin ta faɗe ma kowane siga ana yi amma wazifa ne sai sigan astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa ilaha amma alazimi astaghfirullah astaghfirullah ya maka in kuma da ka dauko wancan dogon istighfarin astaghfirullah al-azim allazi la ilaha duk wanda ka dauka da yayi dari bayan kai fatiha an so kai fatiha dan haka ka dace ka dora in kai fatiha da istighfari dari salatin annabi dari ko salatin fati biyar ta fi lada amma an kai wata salati ma ta yi ta ma saɓaninta da wazifa wazifa dole salatin fati ne amma lazimi duk salatin da kai ta yi amma salatin fati ta fi lada ɗari sai la ilaha illallah ɗari shikenan in ka gama la ilaha sai ka cika wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd la ilaha illallah kana yin na ɗari sai ka ce sayyidina muhammadu rasulullahi alaihi wasallam Allah sai kai addu'a ka shafa an gane ba dole ne shi ma addu'ar ka shafa ba kai ko ka kammala ka yi sai dai bil tsari ka gama ambatan Allah ce baka daga hannu kuma ka roƙi wani abu ba to na lazimin yamma ma iri ɗaya ne fatiha istighfar ɗari talata na ɗari la ilaha illallah ɗari sai wazifa shi kuma zaka ce ka na ɗaura niyan wazifa wazifa ana yi so ɗaya ne a wuni amma in ka ƙara ka yi so biyu ba ne kamar da zaka wasu masu yi masu yi da asuba su yi da al'asar ko su yi da magariba so ɗaya ne ita wajibinta amma lazimi ne safa da yamma ake yi an gane eh lazimi safa da yamma ake amma wazifa an kai so ɗaya ya isa ita kuma dole ne karanta fatiha daga farko sannan istighfar salatu muna tare sannan salatul fati hamsin sai jawhara goma sha biyu jawhara kuma ba a yin ta da taimama ba a karantawa a yi a yi taimama an gane da da haka a sai dai in laruri na rashin taɓa ruwa ya kama ka za ka yi wazifa to in ka zo jawhara sai dai ka karanta salatul fati ashirin a madadi ko in kuma ka karɓi ɗari ka ba iya jawhara ba in ka zo jawhara sai ka karanta salatul fati ashirin a madadin jawhara ko kuma wazifan ya kama ta a mota kuma ba a karanta jawhara dama ana tafiya sai dai kada sun ma bayanan da suke shi ne kamar da ya kusa kai farida yace in kuma za ka karanta wannan kuma na yi da ɗaliban ilimi ne mai ido sosai kana so ka karanta jawharan kuma kana tafiya yace kana kan dabbar ka kamar yanzu muke kana cikin mota yace to da ka iya karanta kafa biyar kana tafiya amma kana zuwa na shida da na bakwai ko kuma kana zuwa na bakwai dole ka dakatar da dabban kan nan ka sauka ƙasa ka fuskanci alƙibla ka ƙarasa bila da abin da aka faɗa na halartowa a wannan lokaci din yawwa in mota ne dole ka tsaya ka fita ka kalli gaba in kuma abin hawa ne dole ka tsaya ka fita ka kalli gaba to menene ma dai kai kai naka ka karanta salatul fati ashirin ɗin kama na kawai shi kenan a wuce wajen wannan shi ne na Amin.
alhamdulillah shi Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara lafiya da nisan kwana tambayar mu na gaba ya fito daga dambal local government mai tambaya na tambaya shi yakin hunaini da aka yi hijira tana da shekara nawa aka yi wannan yaki na'am na'am to daga nan to jazwatu hunain an yi shi ne bayan hijira da shekara hudu bayan hijira da shekara hudu aka yi kariya da sun zo ɗaukan fansa ne ko in ce borin kunya ne ya kawo su an yi badar ai an yi uhudu an zo uhudu an yi musulunci a hijira na shekara uku ne to suka zo suka ce mushrikai faɗa kuma suka warware alƙawari da aka yi da annabi suka tabbatar kuma manzo Allah bare ba su ba to shine suka je suka shiryo yakin Hunayn suka ce kawai a zo a buga wannan yaki da annabi ya dinga kyauta da raƙuma ɗari ɗari ɗari ɗari an ce raƙuma ko can da annabi ya kama raƙuma ya kai guda dubu arba'in da wani abu sallallahu alaihi wasallam da ya dinga kirga raƙuma na ba mutane ɗari ɗari ya ba mutum raƙuma sun fi mutum ashirin ko ashirin da wani abu wanda ya dinga ba su raƙumai ɗai dan akwai wanda ya jagoranci yakin ana ce masa Malik bin Auf wani yaro wanda an ce akwai Duraid bin Summa Duraid bin Summa wani dattijo ne wanda tsohon jarumi da an san shi shahararren jarumi ne lokacin da da yakin Hunainu shi ya riga ya tsufa dan an ce a lokacin shekaransa ya kai ɗari da wani abu har ya makance to sai aka ce to an naɗa shi Malik bin Auf shekaransa talatin ne shi Malik bin Auf a lokacin su yi shawara da Biredi. Biredi ya shiga masa biyan da da yaki a matsayinsa na tsohon jarumi. Shi kuma da ya tashi fitowa ko yake a fito maza da mata da ƙananan yara da dabbobi da kowa da dukiyar da ka mallaka duka. Tabiya da wai sabon manzo Allah ba su gudu a gurin yaki. Sun suka zo yaki in ba dare ba gamawa ne. Ba su san gudu ba ko da a tsarar da su. to wasu suna son su yi faɗan da sai sun yi galba kan sabbai komin abin nan idan alaka an ce an zo filin yaƙi kai malik bin au a zuwa bin sun ma kana zaune a cikin tanti kawai sai ka ji kukan ƙananan yara ka ji kamar mutum ya ji kukan ƙananan yara jinjirayen ya me nake ji ya ji kuma kukan tumaki da kukan raƙuma ya ce me nake ji ya ta ce ai an fito ne da ƙananan yara ba a bar komai dai a garin ba can kowa ko garin kawai aka bata kangwanta sai ce ya aka yaka ya ta ai diredi ya ce a fito da da in mutum dama dai gudu da yaƙi a filin yaƙi in ya tuna wani in ya tuna amaryansa ne to in ya gane a kashe yan uwansa zai zura da gudu kar ya zo yana da amarya ko a ce an kashe shi ya tafi a banza to wani kuma in ya tuna ƴaƴansa wani kuma in ya tuna dukiyansa ne wani ya tuna din da ya kai ce shine muka fito duka in ma da ka gudu dan amaryan ka ne ga amaryan a filin yaki in da ka gudu dan ƴaƴan ka ne ga ƴaƴan ka in kai ka gudu su da a gamar da su bayi in dukiyan ka ne ko tumakin ka ko kudin ka ko me gashi nan a fili sai ya ce a a yace yaro kai rashin dabara yace ai na ka taba wannan yakin yace ai bala'i da ya zo a ce da ya same ka da kai da ƴaƴanka da danginka ai gare ya tsaya kan kai kai daya yace a a shi an tumbo yayye da shi yake to shi kenan da shi ne aka gwabza yakin aka gwabza yakin ma na tsoro suka yi tunda ba isa filin yakin ba suka lage a hanya ana cikin tafiya kawai sabbai suka ji hari ta ko ta ina har aka ta guduwa aka watse ma aka bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai annabi ya dinga kira yana isa wani ana kiransa Abu Sufyan bin Abu Sufyan ba bin Harbin ba Abu Sufyan wancan ba Abu Sufyan bin Harith dan uwan manzon Allah ne domin Harith din babban annabi ne kamar yadda Abu Lahab ne to shine annabi ya sa shi ya kira an ce yana da murya idan da kira yana ce annabi ya ce ku dawo ku dawo to shine aka dawo annabi ya aka sa su a gaba to shine aka wannan duk raƙumai da suka fito da shi shine aka tara raƙumai wajen guda dubu arba'in da wani abu tumaki ko aka ce sanda annabi ya tara tumaki sun kai wajen guda dubu ɗari hudu da wani abu kai ka san manzo Allah da dukiya ya so tarawa da duk duniya wanda kai shi kuɗi ka bar shi ma a mulki kawai a ce shi sarki ne mai mulki kawai sallallahu alaihi wasallam amma ka annabi ya zo shi kansa wannan malamin auku shi samari da aka gurza ya gudu aka kama ƴaƴansu da matansu da shauransu sai gashi suna lallaɓowa suna roƙon manzo Allah a sake mun wani nawa a sake mun kaza annabi kuma da yake shi raufur rahim ne in ka zo ka fada a gaban sa yace to ina ƴaƴanka ƴaƴanka do ne kaza ne ya je fannin yara waye da waye sunan su ya kira matanka ba tana ina ga ta nan ƴan yace ki baka tafi sallallahu alaihi wasallam a ina muka taba jin wannan ba a gurin annabi Muhammadu ba ko da a take ta to da a ya an maka wasu tara ko amma annaba aka yi dinga fitar shi kansa malik bin auf wannan samarin da ya zo ya faɗi aka ta ce ya zo gurin manzo Allah ɗan garu suna ta zuwa shi yana tsoro aka ce wallahi Muhammad bare maka wani ba ya lallabo cikin dare ya zo kwana a cikin tawaga da safe je faɗa gaban manzo Allah aka ce ya rasulullahi ga shugaban yakin ga kwamandan nan annabi ya ce masa to menene kawo kai ce ƴaƴansa da matansa annabi ya ce a je a kira ƴaƴansa aka kira su da matansa annabi ya juya je tafi yana godiya annabi ya ce a bashi rakumai guda ɗaya sallallahu alaihi wa aya lokacin da ya burkice bai san lokacin da ya kalmar shahada ba to haka annabi din garaba rakumai ɗari ɗari abu sufyan ma abu sufyan rakumai ɗari biyu shi annabi ya sa aka bashi suna nan wani annabi ya ce a bashi wani a bashi wani a bashi in ka ji kaji da aka tara a gurin kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ka san wani abun mamaki karshe mutanen Madina haka suka koma su kuma annabi ma daga baya baya duk wannan dukiyar baka annabi ya rabar da ita sai aka wai gari daga bayan mutum ma ya zo annabi ya ce misali ya ce man shafiu kawo abin da muka baka nan da a sallame ka sai annabi ya dauka a ba mu wani an ce duk wanda yake yaki da doki nasa to ya annabi ya bashi raƙumai goma a bashi raƙumai kuma biyar na dokinsa a kawo kuma tumaki ashirin ne ko nori wato sabai ba ƙaramin kuɗi suka yi ba ba shi yasa har yanzu kuma har gobe ka musulunci take duk wanda ya yi hidima wa Allah wallahi Allah ya masa daga da Allah ya ce wala yansuranna Allahu man yansuru rantsuwa Allah ya ce wallahi sai na taimaki wanda ya taimake ni taimakon Allah ko shine ka taimaki wannan addini in dai ka hidima wa addini da lokacinka da ajihunka ko da ɗaya daga ciki ko da ajihunka ko kuma da lokacinka wallahi Allah ya mara kuma asiri amma an kamar da Allah baka damu da shi ba to shi kenan shi ba lokacin da ka faɗa akwai bacci ya kada ka ta addu'a sai ma Allah ya manta da kai Allah ya tsare ni albarkan manzon Allah
alhamdulillah shi Allah ya kara lafiya da nisan kwana tambayar mu ta gaba tambaya ce da take da sashi guda uku sashi na farko shehu mai tambaya tana tambaya yaya ake yin niyyar wankan janaba da na haila sai kuma sashi na biyu malam yaya ake yin niyyar sallar nafila nashan ko kuma shafa'i da wutiri na'am sai sashi na uku shehu ne- wanda zai ja sallah wani irin niyya zai yi? liman ta na shehu
tambaya na farko niyan wankan janaba ko da haila
to shi niyan wankan janaba da Hausa dai mutum dai ce na ɗaura niyan wankan janaba ɗaukewan kari mafi girma nan ce kari shine rashin tsarki na ɗaura niyan wankan janaba ɗaukewan kari mafi girma ta da shi tsarkinsa ya fi girma akan na bayan gida ya fi na bawali shine fitsari ya fi na shi dai janaba ya fi na togara haila kusan suna kai ɗaya jinin aihuwa amma shi janaba yana da girma shi yasa ake so ko ina mutum ya cuɗanya da ruwa a jikinsa a suka ce idan mutum ma mai ƙiba ne ya je nemo wani ko da garu yana zuba ruwan yana goga bayansa a jiki in hannunsa baya iya ritsa bayansa to kamar a zamanin mu kan ga soso ba ka zuba ruwan sosai ba ka sa su ka jajja haka ka cuɗe ya biyan da jihaninka ba ya taɓa kaiwa wannan shi ne da hausa in kuma da larabci ne da ta iya ce zai iya cewa ko da ta iya na waitu guslal janabati rab al hadath al akbar na daure miyan wankan janaba daukewan kari mafi girma wannan shi ne a takaice sai e shi ma haka za ta ce ta ɗaura niyan wankan wato jinin haila inda hausa ne ko ta ce jinin al'ada e na ɗaura niyan wankan a jinin al'ada ko jinin haila shi ma wannan yayi shi ma dai iya ta iya cewa ɗaukewan kari mafi girma ko ɗaukewan kari mai girma na'am sai wanne sai tambaya akan niyyar yin nafila ko na ashin ko shafa'i da wuturi eh na'am niyan yin nafila dama mutum ya zo da ce ya ɗaura niyan sallan nafila na waitu salatan nafilati kaza in tana da suna amma an kamar misali shafa'i da wutri kudu ce na waitu salat salata shaf'a a wal wutri salata shaf'i wal wutri nafilata na ɗaura niyan sallan shafa'i da wutri nafila duk da dai ana so ka bambance niyan su tafiya da shafa'in daban wutri din daban tunda kana iya yin shafa'i sai can dare kuma ka zo ka sake yin wasu nafilan ka rufe da ita wutiri din da shauransu sai niyyar wanda zai ja sallah wanda dai ja sallah dama sun ce kamar in sallan juma'a ne to shi limamin dai ce ya daura niyyar sallan juma'a farilla kuma a matsayin sa na liman Eh, amma in sauran sallolin ne ko in yace ya daura niyyar sallan azhar farilla ko la'asar farilla shikenan ba ya ce a matsayin na na liman ba mu mu ne ma mu kai ne ma mu da ka ce na daura niyyar sallan azhar kamar da Hausa kenan farilla don koyi da limamina ko kuma yin koyi da limamina wanda malamai sun ce dole ka ce yin koyi da limamina eh inda larabci ne nawaitu a ada'a salatal zuhuri iktida'an bil imani ko kuma iktida'an bi imani na daura niyan sallan na daura niyan bayar da sallan azar don koyi da liman ko kuma don yin koyi da limani na da da ba kai da kai sallan ka tunda abin da liman yayi ne tukuna da ka dinga kana daure ne da liman da da haka shi yasa in dai kana bayan liman sai ka ce ka daure niyan sallan kaza kuma suka ce da da ka zo yin sallan azhar ai la'asar sai bakin kai ce na daure niyan sallan la'asar amma zuciyanka azahar da ka yi niyan yi an gane azahar da ka yi amma bakin ka yi lafazin ta la'asar suka ce ta yi tafiya da niyan ka zuciyanka azahar ne ina fatan muna ganewa to wannan shi ne
na shewa Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara lafiya da soyayyar shugaba alaihi salam shehu mai tambaya na gaba tambaya ne akan yan crypto shehu yana tambaya ya matsayin masu mining a waya
to masu mining ko to mining din dai da yake muna dan tare da wasu masu yi a zahiri dai babu abin da ya bayyana cewa haramun ne a zahiri an gane da shi kuma musulunci ya ce umirna bis zawaye musamman ma shi mining din matukan ba wai akwai wanda akwai caca bane a ciki yawa duk da abin na da yawa iya wanda dai shi mutum ya gani ne amma wanda ya zamo ka taba ne kai wani abu kamar yadda aka ce su baka road to babu wani abu ko wasu lambobi ka taba su kare matukan ba wai akwai sa wani kuɗi kai ma ka sa ni ma in sa bane in na ci ka ga ya zama ta take ne a a bani in kuma kai ka ci a baka wannan shine haramun amma a zahirin sa bai zamo haramun ba a abin da ya bayyana sai dai ma gara kaman kasuwancinsa wanda za ka sayi wani koyi in ya tashi ka sayar to shi wannan ne yake da buƙatan bincike sosai da biya da wasu haka kawai da su ɗaga kasuwan ya tashi wasu kuma akwai da su don fintinsa kamar yadda suke faɗa ka sayi abin koyi ya zo ya kare da yawa ko kuma ka saya da yadda ya tashi sai su ci sawa ya tashi har ka gaji ka yi asara to gara wannan ne ma yake da shubuha a cikinta bai tsari a ce ka sai abu ya kamata a ce ana harka matukan ya tashi to abu ne wanda ya zo daga yahudawa dama ba za ka rasa haramun a cikinsa ba to wannan gaskiya shi ne ma akwai shubuhan gefen da wani abu yake kama da haramu wani gefe kuma yana kama da halal to wannan ne yake buƙatan ba kowane kasuwanci ne nasa yake buƙatan mutum ya shiga ba sai dan yayi bincike gwargwadon hali
am sure Allah ya kara lafiya Allah ya saka da alkhairi shehu wani takarda muka samu shekaran jiya ba dai samu an karanta takardar ba to kuma yau na manta shi a gida shi wani bawan Allah ne aka sace mishi babban wayan shi yake nema a taya shi da addu'a Allah ya bayyana masa wayarsa
to alhamdulillah Allah ubangiji ya bayyana masa ko kuma Allah ya bashi iko ya sai wanda ta fita Allah duk wanda kai muna roƙonka Allah ka ba shi iko sai wanda ta fita cikin ƙaramin lokaci ko kuma Allah ka bayyana wanda ya ɗauki wannan waya kuma ka dawo masa da ita hannunsa shi kuma Allah ya shirye shi.
Alhamdulillah shi Allah ya ƙara lafiya shi tambayar mu na ƙarshe mai tambaya na tambaya akan salatul fati shi an ce salatul fati an same ta ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hannun shi tijjani to shi ya aka aka samu wannan salati
to salatul fati an same ta daga manzon Allah ta hannun kuma shehu tijjani da ta'ala shi a tunanin sa zai ce ai shehu tijjani da lanu bai zamani da manzon Allah ba ko kuma kamar yadda mutanen suke faɗa su ce ai tun da Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan to sai su ce ai Allah ya riga tun da ya saukar da wannan aya to ba a sake saukar da wani abu ba na musulunci ya da ta riga an cika addini ya kuma aka aka zo da salatin fati haka suka faɗa amma wannan tambayar ga wanda bai san ina aka dosa ba ne ko kuma zai yi tambayar ne a gurin da wato ya ga bai ga idanun wanda za su ba shi amsa na ilimi kuma ba na son zuciya ba to la'alla shi ne zai dinga kawo domin da kai suna cewa an ci alewa kamar filaku a yau na cika muku addini to ai bayan alewa kamar filaku dinakun ayoyi nawa ne suka sauka to wannan ayoyi ba qur'ani bane na ɗaya kenan na biyu kuma shi ne shi fa salatul fati ba addini ba ne ko ba haka ba ba wai wani sabon addini ba ne ko sabon addini ne salatin annabi ne ba salatin annabi kuma suna da yawa kowanne da sunanta su kuma yadda suka ce ayan shalewa ma kamar su kun dinaku idan magana da kuka ce an zo da wata addini to wani annabi kenan aka yi bayan annabi Muhammad ya zo domin sabon shari'a ko da da irin tsarin musulunci ne amma dole a samu saɓani ya zo ko sallah shi a wuni guda uku ake yi kaza babu zakka ko kuma zakka kaza ake yi kaza to shine addini ba amma abin da ake gaya maka ibada wani nau'i na ibada a cikin musulunci har gobe kofanta a buɗe take tunda Allah ya ce wa man ya'mal misqala zarratin khairan yara duk wanda ya aikata aikin alkhairi ko da misalin kwayan zarra wannan kofar tana buɗe daga nan har busa kawo duk wanda ya kiro wani abu na alkhairi a cikin musulunci ne yana da ladan kuma hadisi annabi ya sake fito da abun ma fili yace duk wanda ya sunnanta sunna mai kyau a musulunci kaga bayan sunnan annaba shi ana iya sunnanta kuma imam bukhari ne ya rubuta hadisi man sanna sunnatan hasanatan wanda ya sunnanta sunna mai kyau idan aka kawo musu wannan yake zince wai a wanda take cikin addini amma ruwayan bai faɗa ka ba kawai shi dai a ruwaya cewa yi wanda ya sunnanta sunna mai kyau to duk da dai an san mai kyau abin da ke cikin addini ne to salatin annabi ma ko ta salatin annabi da ba ta cikin addini kai ka taɓa jin salati ka ce maka nan Muhammadu kuma a ce kana neman a maka bayanin wai tana addini ko ba ta addini tana cikin musulunci ko ba ta to wannan kenan har gobe kofa na nan addinin musulunci in ka zo ka shirya wani abu na alhairi Allah dai baka yanzu ba gashi wuraren tafsiri da yawa sukan ce akwai kwamiti na taimakon marayu ba to akwai wani kwamiti na taimakon marayu ne a zamanin annabi to yanzu kai kawai dan an yi taimako ana taimakon marayu sai ka zo ka ce tun da babu ita a zamanin annabi sai ka ce kawai ƙarya ne wannan bid'a ne sai kaga wannan ya tabbata mutum cewa dan zafin kan addini ne yanzu ba gashi ana tafsiri ana jan baki yanzu a gama karanta tambaya ba to an yi ne a zamanin annabi in muka ce dama auna su da irin ma'aunin da suke faɗa kuma ba wanda ya kai karanta tambayar ko a zuwa karanta tambaya wannan wata ne daga jawun ta ce kaza wata ne daga leruwai ko ba ka ke faɗa ba duk a ina ne ya ce wannan a zamanin annabi to amma mu bara mu ce bida bane alkhairi tunda annabi ya ce ballighu anni walau aya ku isar ku taya ni isarwa ko da aya ɗaya shine ake wannan ko in kuma ka ce ai a zamanin annabi da shi da jibrilu suna karanta qur'ani ai ba tafsiri ce ba karantawa ne sai su watsi Allah ya samu cika da imani la'alla kuma hankalin su ya ce ai annabin ba su zamani da shehu tijjani ba to ai ana ganin manzan Allah shi ya faɗa wanda ya ganni cikin bacci da sanni da ya ganni ido biyu hadisi ne ba zai kidayi ba yawan hadisa har wasu malamai ma suka ce a a kiyama ne da a gan shi wani ibn hajar asqalani yace da imamu suyuti ta imamu suyuti yace duk wanda yace maka wai hadisin na nufin a kiyama ne yace to ai baka da fa'ida yace domin a kiyama da an ne da musulmi da munafiki da mushriki duk da su ga manzon Allah to me bambanci yace a hadisi da ce wani a kiyama ba kawai annabi yace ya yace ma to ana mafarki a kiyama ne annabi cewa wanda ya gani a cikin mafarki da sannu kuma zai gani ido malaman suka ce ko da saura sakan ɗaya ne a karɓi in dai ka taɓa ganin manzon Allah a mafarki to ko da saura sukan ɗaya ne a karɓi ranka kamar duniya ya Allah ya gwada maka shi ya zai Allah ya gwada mana shi sallallahu alaihi wa sallam gaskiya da ana ganin annabi kuma ana magana da shi sosai ma kuwa to anan ne anan ne kuma shi tijani ba shine aka fara bai salatin fati ba Muhammad al-Bakari wani kudi da ake kira Qutbul Bakari shine yayi shekara 30 yayi yana halwa muka mun samu abun ne a banza shekara 30 yayi a shekarun mun an cire 30 saura nawa ne ko duk ci da ɗan shekara sittin ta cire shekara talatin a shekarunsa ka da shi samari don ta biya shekara talatin na da yawa shi ne shekara talatin yana halwa shi ne kamar da ake ittikafi aka ake halwa dare da rana ya wuni yana azumi ya kwana yana sallah yana zikirin Allah da salatin manzo Allah damuwansa Allah ya bashi salatin annabi wanda ta tara dukkan wani sirrin salatittika wanda in ka karanta ta kafa ɗaya kamar ka karanta duk wani nau'in salati da aka yi wa manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam a cikin halitta gaba ɗaya shekara talatin dai yana roƙo wata rana ya zo ya yi sallar asbahi sai ya ga abu ya ga salatin fati an rubuta masa ita a takarda ya ga takarda da yake limami a masallacinsa a nan kuma yake halwar sai ya ga takarda tana sheƙi da ruwan zinari aka rubuta ya ɗauka kawai sai karanta Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad al-Fatih lima uglika wal khatim lima sabaqa nasir li haqqi bil haqq wal hadi ila sirati mustaqim wa ala alihi jami'in yace alhamdulillah abun ne ma na ya samu yace ya samu abun da bai hidima wa annabi Muhammad duk wannan halwa yanzu ne dai sa kafan dan ba ya fara murza ka yana hidima wa annabi Muhammad damuwansa ya zamo daga cikin manyan waliyan Allah wanda annabi Muhammad ya alfahari su ranar gobe kiyama kaji ne da aka samu salatin ba shi ya dinga salati alhamdu wani ya ce a kaji an ce an saukar da ita ne sai dinga cewa wai wahayi akai ba wahayi bane wahayi kala kala ne kana karantawa qur'ani muna karantawa an yi wahayi ma mahaifiyar annabi isa annabi ya ce ita an yi wahayi ma kudumin zuma ko an yi wahayi ma wahayoyi Allah ya faɗa da yawa an yi a cikin alqur'ani wa'i kala-kala ne akwai wa'i ilhan akwai wa'i na mafarki ma rai ma Allah ya ce da anna rabbaka auhala ubangiji yana mata wa'i to amma wa'i na annabta ita ne daban to wannan ba wai wa'i aka yi ba aike ne la'alla ya ce waye aka taɓa jin an samu takarda to ka je ka duba tafsirin a albidaya wani haya na ibn kasir بداية من يعني ابن كثير الماجر ابن تيمية يا كاو تاريخ رسول عمر بن عبد العزيز wannan sarki na bani umayya mai tsoron Allah wanda ake ce masa Umar Sani ya kawo cewa ranan da ya rasu an je an bisne shi ba a watse a gurin ba girgije ta zo da takadda daga sama wanda suka je bisansa suna kallon takaddan ta sauka aka rubuta daga Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga halittar duniya su sai da wannan bawan Allah Umar ɗan Abdul Aziz shi kubutaccen bawa ne a gurin Allah Allah ya yarda da shi ya masa gafara ya masa kaza ya masa kaza ya masa kaza ya masa kaza abba mala haka ibnu kasir ya kawo yi kuma inganta ruwaya to kai salatin annabi ne an ce maka ta sauka daga sama kuma kake mutu ga Umar bin Abdulaziz ashe Allah yana iya saukar da sako a to suratul maidati ba daro ne ake saukar musu bane ba shi ne suka ce anzil alaina maidatan min as-sama'i bane taqulu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan min warzuqna wa anta khairar rizqi ba daro bane ake saukar musu mala'iku ne suke suna kallon daren da aka zo mala'ikun ne kawai ba su gani a zuwa sauke musu kuma su ci abinci kuma suna kallo da zuwa daga ba za su ga dai waye bane gobe ma a sake kawo musu shi ne suka zo suka ce a a wani sultun ya mutu lan na sabira alaka ayin wayi yayin isra'ila ke yake babu wanda ya kai su fitina kai da kake cin abinci daga gidan aljanna yanzu kai ne fa a ci ismail ana baka abinci kullum daga zaranda kawai ka zo ka ce kai wallahi ya ishe ka gara kawai a baka iri ka koma gona ka dinga shuka da kanta haka suka faɗa ko wallahi ba za mu haƙura mu da abinci guda ɗaya ba kawai ka roƙa mana ubangiji ya buɗe mana kawai daji a tsare mana ita kawai mu dinga nomawa mu shuka da kanmu mu noma mu girbe mu dafa mu ci dan Allah wa zai dora mu kansa wannan wahala in ba fitinin ne mai baki a jikinsa ba to Allah ya samu shi tare mai ana ganin manzo Allah ana magana da shi shi kudubul bakari shi ne aka bai salatin faki kuma tsakaninsa da shehu tijani shekarun da nisa shi shehu tijani da ya zo ne sai annabi ya ce masa ka ɗauki salatul fati dan a gaggata abin da kudubul bakari ya fara shi ba babu tijjani bane ne zamanin shi tijjani ta fi dukkan wani salati da kake yace da aka kanta ya sagala da wata salati ne akwai ta jawal ma'ani wanda kafa ɗaya tana daidai da karanta da la'il so dubuwa shi tijjani shi ita ta shagala nake yace sai annabi sallallahu alaihi wasallama da na ganshi wata ran kakana sai yace ka bar wannan salatin ɗauki salatin fati ta fi wannan da nesa nesa da da karatu yana da faɗi Allah ma da yawa ji yawa ji ce wa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur eh Allah yake wanda ya ga dama yayi imani wanda ya ga dama ya kafirce eh a wani ayan kuma Allah yake i'malu ma shi'tum kowa ya aikata abin da ya ga dama kuma shine maulana shugura yake ce man sha'a a falyaki ubaila mamatihi wa man sha'a nawa wa fa'al shaqai yace wanda ya so ya zo mana duk kafin mutuwa ta zo ta dauke mu ya zo ya samu abin da Allah ya sa je samu wa man sha'a falyaki ubaila mamatihi wa man sha'a wanda ya ga dama kuma nawahu ya nisance mu ka ahli shaqai kamar yadda matsiyata ma suke zagin mu shi ma ya isa da mu eh wanda ya so ya zo wanda ya so kuma wanda yake kuma ya sauka wanda ya so ya da wanda kuma bai so ba kada ya da ba da a daina karanta salatul fati ba kuma wanda suka ci ilimi da kusanci da Allah sun yadda da ita sai aka dan bai yadda da ita ba babu abin da zai cutar kamar musulunci ne duk wanda ya shigo musulunci muna marhaban da shi amma in ma bai shigo ba inna ta gaida Aisha eh babu abin da zai ƙari musulunci duk wanda ya shiga musulunci ana munna ba shi ake munna ya samu ya hau tudun na tsira amma ba dan zai ƙara musulunci wani abu ko dan ba a wai ba a yi kaman sa ba an gane to Allah ya san mu kare mani har ba tambaya ya cinye mana lokacin karatun mu ba
alhamdulillah alhamdulillah shi Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana da tsayar shugaba alayhi salam shehu tambayan mu na ƙarshe ko in ce kokon barane ana roƙon shehu ya ja hankalin matasa game da neman ilimi musamman ilimin addini sannan kuma da iyaye da Allah a ja musu kunne in ji dai wanda ya rubutu shehu bisa yadda suke fifita wasu abubuwa a rayuwa fiye da neman ilimin addini sannan kuma ana so shehu ya kuɗaitai da matasa da irin alfanu da yake cikin wanda ya samu ilimin addini tun na samartansa har zuwa ya data Allah ya saka da alkhairi
a kafin na amsa wannan tambaya ko a jawo hankalin akwai ɗan uwa al-mustafa wanda ake kiransa almu jaridan ma'aiki annan mamul shi ɗan jarida ne amma na nan mamul shi ya sa ma yake ƙare tun maulidi zai ta ba da sanar maulidi duk in kana neman ina ake maulidi a garin nan insha Allah zai gaya maka eh garanti zai ba ka to shi maulidin sai kan tara ta ne sai ranar da ba wani mai maulidi a gare daga da shi dan jarida ne ya leka kaf ya ga garin ba mai maulidi ko mu ce a ƙasa sai ya sa maulidinsa shi maulidinsa ana yin ta ranar sallah ne tafiya na ce yana sanar da yan uwa masu ranar muhammadu ranar sallar layya in Allah ya kai mu a ranar sallar karaman sallah afwan akwai maulidin a nan kofar muqaddas gidan aran mamala hambali insha Allah ranan sallah da Allah ‘yan uwa ko da ka ci abincin sallah dai cikin ka ya koshi to ka lallaba dai ka halarci wajen dai ya ce da Allah mu faɗa wa ‘yan uwa da da kargo ba abubuwa da yawa mu manta ba mu faɗa ba na biyu kuma wanda ya ce a ja hankalin ‘yan uwa akan neman ilimi wannan abu ne mai gaskiya ya ga matasa ana ta kokarin yin aure amma akwai hukunce hukunce da yawa aure din nan wanda ba iya ba wanda da yawa da ka ga yanzu kamar maganar jihari da muka yi wani ranar ya ran da aka magana shi wallahi bai taba jin wani shi ne mamanin zari bai taba jin sunan ma kalman to har ma auratan ma abin mamaki akwai wanda haka bai san ma wannan abin ba to gaskiya ya kamata duk musulmi in dai aure kuma kana addini kamar yadda annabi da yace ka zama malam ko mai neman sani ko mai jin karatu ko mai tambaya sai annabi ce kar ka zama wani biyar bai zama malami ba baya jin karatu baya tambaya kuma baya neman ilimi shine na biyar annabi sai ka zama na biyar ka halaka ya kamata mutum ko da baka da lokacin neman ilimi duk abin da zaka yi ka je ka dinga tambaya ba na mantawa kwanaki ne same ni majalinci ne yana da yaya yace mu shi wallahi bai iya tahiya ba na ce to ya kake yin sallah shi shi wallahi bai iya tahiya ba na rubuta masa tahiya da Hausan boko ina karanta masa yaje ina karanta har ya haddace yazo kuma ya karanta min naji ya ce to alhamdulillah na ce amma fa akwai aiki akwai abubuwa da yawa inda kai yama baka yi ba na tabbata akwai abubuwa da yawa a ƙasa idan Allah yan uwa a dinga tambaya a dinga tambaya ba yayi ka zama malami ba a dinga tambaya a dinga kuma halarta wajen karatu albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na shikenan ko eh to maganar iyaye kuma wannan dama haka ne gaskiya a ji tsoron Allah da ka yanda ake muhimmanta karatun boko kullum muna faɗa naziri ka jirgista an ce maka dubu uku da ɗari biyar amma makarantar allo ko ɗari biyu ba a bayar ba makarantar karatun alƙur'ani ko kuma a wata gashi nan makarantun muna da shi wata ɗaya ba ɗari hudu ne amma ta kagan ka tara wata uku nan dubu ɗaya ne ba da ɗari biyu amma makarantar boko ba na tsammanin akwai wata private wanda kan ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyu sai dai ka ji dubu goma dubu goma sha masu sauƙi ne ka gane dubu shida dubu hudu amma ana iya biyan wannan amma na addini ba za a biya ba wannan gaskiya kuye ne ba ko wallahi rashin damuwa ne da addini muna kiran iyaye ka mimmanta addini ka yi nufin maɗanka na addini ka dinga zagawa kuma kana ganin ya zo makaranta ko bai zo ba har ka yi kokari ka sauke nauyin da Allah ubangiji ya dora maka amma ita ko oho da yara da yi karatu da kai ya ka ɗauka duk uwan uban su ɗaya ne to wallahi kai da ka zo nan gaba ka fara bakin ciki cikin rashin biyayya da yake maka da haka mutane a ji tsoron Allah shi akwai tambayan da ba wai a jawabin da aka yi ɗazu na maganar niyyar liman shehu kamar ya ce idan liman zai yi niyya na sallan juma'a zai yi shi imam ne to ba yana tambaya ya sauran sallolin farilla sun shi ma zai yi ne shi a matsayin liman ne ko kuma kawai zai yi ne a azhar ne misali ko ya shiga na'am na'am na jami'i na'am to shi dama kamar yadda na faɗa na ce kamar sallan juma'a ita ne aka ce liman da ya niyan yin juma'an kuma ya niyan shi liman ne amma shawarar sallolin a kawai da ya niyan jan sallah ne kawai farilla ka da shawarar su mamu ne aka ce da su niyan sallan da kuma niyan koyi da liman din kuma mutum idan kana cikin jama'a ba wai kan jikin suna cewa wai ya kace jama'a kaza kaza ba wai ka ba zai cewa jam'i ba inda muna da yawa shi ke nan kawai eh an gane eh ina tsammanin haka ne gur da Allah ya gafa mana shi ke nan ko ko akwai tambaya ta
shi Allah ya saka da alkhairi shi mutum ne yake da laluran yoyon fitsari shi ya zai dinga yi wajen yin sallah misali wasu za ga an gama alwala za ga ruwa a fitsari yana ɗiso musu bayan sun idar da Allah wasu ma sun shiga sallah shi shewa ya hukuncin sallan su
shi ne ciwon ran fitsari ya zama mai salasul bawli da ake faɗa salasul bawli shine wanda lokacinsa gaba ɗaya wuni in an kasa kashi uku to kashi biyu duk a cikin rashin ƙarfi yake kashi ɗaya ne da ƙire ke zuma da ƙarfi to shi wannan an ce ko alula ne ya yi ya yi hutu wanda ta zama masa ciwo wanda baya iya riƙe alula gwargwadon a shi ta sallar farilla a idan to sai haka wannan ta zo masa ciwo matukan ya yi alula an shiga sallah hutu ya zo masa yana ci gaba da sallar ta dai amma ba a son shi ya zama haka dan ciwon ya yi muni na biyu kuma shi ne yoyon fitsari shi ma in har ya zamo baya iya rikewa tsakanin a shiga sallah a idan to ko da ya zama suna sallah ci gaba da sallar sa biyu amma idan wani lokaci ana samu zai iya rikewa har ai sallah to lokacin da ya zo mata kuma to zai yanke ya je sake alula ya zo ya ya jona sallansa amma ta zama tana yawan zuwa masa ba wannan ta zama laluri sai dai duk sallah ya yi alula bari ya zama irin na yi alula na yi azar la'asar ta zo ina da alula in yi ba ko na yi magarba magarba ta zo aisha ta zo na yi ba duk sallah ya yi alula an gane Allah ya sa mu cika da imani da barkan manzan Allah na'am malama saura mintin mu nawa sha sha daya na'am menene ayin da aka ga wa idza qila lahum ujudu lirrahman qalu wa man rahman anazzidu lima ta'muruna wa zadahum nura ko Allah ya ce wa idza qila lahum usjudu lirrahmani idan aka ce musu zo su sujada wa rahman Allah kenan ba wanda aka ce ar-rahman fa qalbi kabira in ayan jiya wan an ce zo su sujada wa rahman qalu sai wa mar rahman wane ne rahman wai mu ba mu san wani rahman bai rahman ya mama eh wani ne wanda yake shi annabi ne sunan sa rahman ya mama wai shi su suka sani wai mu shi da sujada kenan zai da izini قالوا ومراما أنسجد ينزما يسجد لما تأمرنا جاء أظن كتي من أمرني إسنا إبراهيم با من لا يسجد لم يكن من أمرني وأن تنبأ لنا استيزاي وزادهم نفورا sai kawai wannan maganin ya ƙara musu gudu ga barin yin imani ya ƙara nisa ga barin yin imani na
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا
ها تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي albarkocin ka ya yawaita Allah alkhairin ka ya yawa allazi ja'ala fis samai burujan wanda ya sanya burjai a cikin sama kamar yadda ranar muka faɗi burjan ko daga kimulu sauru a kimulu sauru surdanu kusudu sumbula a kausu jadi jalu hutu wannan guda goma sha biyu din akwai kuma wa'incan wanda ake kiransu kawakibu sab'a saurari guda bakwai wanda su ma suna yawo su utarida su shamas kamar utarida mushtari muriha a zuhar zahara da sauransu su ma guda bakwai suna nan wayannan ilmai ne wanda kaje ka zauna a gurin malaman zaure kamar yadda ranar muke faɗa ko za su gaya maka burjinka da lokacin da aka haife ka da irin halayyanka irin halin irin tauraron da aka haife ka a wannan lokacin irin halin ka kenan wani nari ne mai faɗa ne wani hawaɗi ne yanzu yanzu da a yi abu kuma ta wuce kenan a wurinsa eh wani kuma turabi ne yana da danna abu wani kuma ma'i ne shiru ne yake amma na kulla da abu da shauransu to wannan duka halayya ne dan adam to kaga shi qur'ani ne shi tabaraka allazi ja'ala fis sama'i buruja amma idan in zamani jawa ba san wannan karatun ba da razu ma ana musu bayani sai kan tuna cewa ai wannan bokanci ne kaza kaza da shauransu kuma shine ilimin da yau mu yahudi ya ɗauka yake duk wannan ƙere-ƙeren ka jana maka maganin babu network babu kaza shi ma akwai lokacin da za a ce maka kai saman nan yanzu za a ce maka a falakin da ake magana yanzu bai bayar da karatun daidai ba su da ta wani na hisanci ya motsa ko kuma saman ta ɗaure shi ne shi ma network yake tsayawa wallahi duk wannan ilimin suka ɗauka kuma da gani suna duk abin yana fitowa ne cikin hisabi ko wayan ne aka yi sai ka dana part four ko part seven duk za ka gani ana haɗa su da nambobi ko mota ne ka dana ce a menene ko osis menene yawanci za ka ji dan ko jirgi ne sabiya da a lokacin yawanci suka dace abin da suke nema ya musu sai su ɗauki wasu nambobi daga cikin wannan sa'a sai da aka ji mutanen ba wani sa'a da ake bayarwa ba wai sa'a ne ake bara ba lokacin ne ya ce maka kaza lokacin sa'idi ne idan kai addu'a Allah zai karba idan kasuwa ne in neman aure ne ilimi ne ba ka da shi karka musanta yawa in kuma wargaza wani abu ne ma in kaza ne duk ka tambayi Allah yake fas'alu ala zikir in kuntum la ta'lam ka tambayi ma abu ta sani in ka zama baka da sani wani kuma ka je na ce a'a ai karka je a maka wani addu'a in dai mahaifiyarka za ta ma addu'a ya fi kowa addu'ar ta ya fi na kowa a waye gaya ma a wani hadisi ne aka ce maka addu'ar mahaifiyarka ya fi na kowa mahaifiyar fa haƙƙi ne take da shi a kanka ake gaya ma ka dinga bin iyaye a hankali in suka maka baki zai iya ma illa da da haƙƙi amma ba lalle ne a gurin Allah bismillah rahman rahim mahaifiya ta ce a mata abu ai Allah ya maka Allah ya yi ba ko ba gane ba kowa ya mahaifiyarsa tana so ya zama wani abu ko to ba a roƙa masa alkhairin ne akwai bawan Allah da kusancinsa da Allah ya fi mahaifiyanka irin su so dubu to yanzu ka haɗa addu'ansa da na mahaifiya kai dai mahaifiya in suka maka iyaye suka maka addu'a musamman mara daɗi yana ma illa su da hakkin su da ke kanka na ɗa an gane amma mai daɗi Allah ne za su roƙa ba lallai Allah kuma ya amsa ba kai dai da ka iya samun sassauci yawwa Allah ka iya samun sassauci amma neman addu'a a bakin wani halal ne tunda annabi ya ce ku roki Allah da bakin da baka sako da shi malamai suka ce malansa shine ka je wani ya ma addu'a sai na Umar je je Umar annabi ya ce kar ka manta mu cikin addu'a to ta yaya mutum zai zo faɗi wannan magana da shauransu da da ka kai lokacin da Allah yakan amsa addu'a a wannan lokaci shine dama da akan je gun almajirai a ce ayi addu'a din sai ka ga wani abin kaji ma kana yi ba wai shi almajiri lalle abin da ya roƙa Allah ya bane a Allah bai aikata abin da ya ga dama ne an gane amma dai shi ya san wa katayin ijaba la'alla Allah ya baka abin da yake wannan alkhairi in bai rubuta dai baka wancan ba to Allah yake tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan ya sanya kuma fitulu a cikin sama din wa kamaran kuma ya sanya tauraro munira wanda yake mai haskawa duk taurarin nan da aka ji ana maka magana kamar din ai ta ranar ta shine ranar litinin shine kamar rana ne na taura na wata ai na na mene wata eh wata ranar lahadi kuma rana ne na shama na rana wannan ranar da shauransu akwai sumuriya wato mummunar rana wanda yake wannan in kai addu'a mai muni a ranar tashi take kaman gobara kaman kai ne yanzu ka zo ka kyanta a shana ka jefa ma fetur ai kaga kwaf zai tashi to haka Allah ubangiji ya kiyaye mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو الذي وهو الذي وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الله من شيني وندا وهو الذي خلق الليل أجعل الليل هو haka ne ja'ala ne ko halaka huwa allazi ja'ala al-layla Allah shine wanda ya kasantar da dare wannan hara da wuri kilfatan sabani huwa allazi ja'ala al-layla wannan hara kilfatan liman arada an yadhakkara ba ga wanda yake so ya wa'azu a wara da shukuran ko yake yi ko ya gode wa Allah in mai so ya ga wa'azi to ga sabawan dare da rana mai so ya gode wa Allah ga sabawan dare da rana to sabila da lokacin mu kuma da mu je rufe karatun dan uwa to Allah ya sa abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan muna gayyatar dukkan al'umma gobe rufa karatu kuma a to fatiha da salatin fati akwai zance da zamu isara Allahumma salli wa salli wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Khatimi wa ala alihi hatta qadri yawm qidar al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillah